بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون آه لخلق السماوات والأرض الله يجي هلت السمي دغ سي ابتداء فرقو دا باب سما با علامة با هوتون با زانين با كومي ba ma abin da za a yi ta da shi din domin duk abin da za ka yi sai ka nemo abin da za ka yi da shi idan wani abu za ka nika ko ka nemo kasa ko ka nemo itace ko ka nemo gari ko ka nemo dutse ko ka nika ko ka nemo wani abu da ka hada sannan ka yi to abin da ka fara da shi ka nemo ka hada ina aiki kan ba shi ka yi shi ba to amma shi Allah ba alamar abun ba zarensa ba hotonsa ba babu abin da za a yi shi ma haka Allah ya samar da su tabaraka ta'ala halittar sammai da kasai ibtida'an tun farko ba komai ba alamar su ba komai ba ba taba jin ma akwai wani abu mai suna sama ba Allah ya farar da su akbar wannan ya fi girma min khalqin nasi akan abin da mutane suke yi to mutane ai ba halitta bane zane ne su za su dauka su zazzana ne ma'ana za su dauka ne a dauki zanen abu sannan kuma a dauko wani abu wanda Allah yayi a zo a sarrafa shi sarrafawa ne maraka saniya ta ya sangrifuna li'adata to kuma amma haddaka suke ganin wa idan mutum ya mutu a dawo da shi ko yana suke ganin da wahala to kai da aka yi ka babu kai ba alamar ka ba misalin ka ba hoton ka ba abinda za a yi ka da shi din ma shi ma samar da shi aka yi shi ma bai gagara ba balle bayan ka mutu don a sake ta da kai a dawo da kai ka zama da jiki da rai da wani abu ne zai gagara wallahu tabaraka ta'ala ibtada khalqa samawati ibtada ibtada shi Allah tabaraka ta'ala shine ya fara kalakal kalka ya halici halitta gaba daya as-samawati wal arda ya halici sammai ya halici kasai wa hadha akbar bi kathirin min adati insanin ba'da mauti ai wannan ya fi girma ashe a samar da abu babu shi musamman irin sammai nan sama daya girmanta ya ninninka duniyan nan ba iyaka tunda rana ma da ake hange din nan aje girman rana ya ninka girman kasa din nan kasa da muke takawa ya ninka ta sau ɗari uku har da wani abu ɗari uku da wani abu rana ka ninka wannan duniya da muke takawa to rana kuma a manne take a sama to kaga ranar da ta ninninka duniya ɗari uku da wani abu ita ma tana manne a waje to wannan wajen kuma aka yi shi to shi ne za ka hana da halittar mutum wanda shi mutum bai kai kiyaci ba ma a wajen Allah وهذا أكبر بكثير من عادة الإنسان بعد موته أهلتي إير من يوان ين هلتو إير سسمى إير سكسي إير سكرسيو إير سوال أرشي وإن هلتون من يا ودباسا متلتوا waɗannan ai sun fi dawo da ɗan adam a mai da shi a sa masa jiki a sa masa rai a dawo da shi mutum walakin na sarar na ta amma kafiran makka ku fara makka da kafiran makka na yana muna su ba sani ba ne da yake su kafirai ne ba san girman Allah ba balle su san abin da Allah ya yi.
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون wa ma yasawi al'ama wal basiru ai makaho da mai gani ma ba sa daidaita saboda shi mai gani yana ganin komai shi kuma makaho ba kuma sai da gaya masa ba zai iya gani ba to saboda ka shi kafiri makaho ne shi kuma mumini mai ido ne to bayan da za ka yi ka hada makaho da mai ido ka je tafiyar ta zama daya kuma shi mai ido shi makawon shi ne zai bi mai ido ba zai yi ba da mai idon ne zai bi makawon shi zai iya kashe tafiyarsa sai su tafi da tafiyar makawon amma makawon yaushe zai ya tafiyarsa saboda ya bi wanda yake gani zai na amalu wa amilus salihati kamar da kuka ji makaho da mai gani ba sa daidaita to haka kuma wanda suke aiki mai kyau mu'mine suke ayyuka masu kyau ba za su daidaita shine wa huwal muhsin shine mai kyau da aiki ba zai daidai da wadal musiu da mai barna mana kafiri ba zai daidaita da musulmi ba har abada al muhsin wal musiu la su yani da Allah tabaraka ta'ala bai da za a yi mai kyau mai kikkiawan aiki shine musulmi mumini da kuma mai mummunan aiki shine kafiri a ce matsayin su daya wajen Allah ba zai yi ba wayannan masoyan Allah sunan su auliya'ullah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wayannan kuma Allah ya ce abokan gaban sa ne adawu ne saboda kaga ba za su daidaita ba qalilan ma yatazakkaruna yatazakkaruna mutane suna wazantuwa kalilan kaɗan ne masu karɓar ba ji ba sauraro ka yi mutane kowa ma yana sauraro har kafirin ma in ana karatu yana sauraro ai eh zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana karatun Qur'ani kafirai zuwa suke zo su taru suna ji har ma wasu daga cikin su rike wasu ayoyi ya saba lokacin da aka yi yakin Badar da aka kama waɗanda aka kama a cikin shawarwarin da aka bayar a sallame su ne ko a karɓi jiya a wajen su ko a kashe su sahabbai kowa ya ba da irin shawararsa to sai aka daidaita aka to yanzu dai za a bada diya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayo sai aka samu wasu wanda su ba su da komai su kawai sun zo yaƙin amma ba su da komai ba abin da za su biya su fashi kansu annabi ya ce dukkan sun ya kowa wanda ya iya wani abu na qur'ani ya zo ya koya wa yara goma sannan sallame shi kafiri ne fa baya sallah amma ya zo ya koya wa yara goma karatun qur'ani to wannan shine ma'ana al-hikmatu dallatul mu'mini aina ma wajadaha akhadha kayan ka duk inda ka same shi naka ne ka ɗauki abin ka ba ruwanka da inda aka aje kayan ko a cikin kafiri aka aje ilimi mai basira mai amfani ka je ka ɗauki kayan ka naka ne ka rabu da kafirin ai ba kafirin ka je ɗiba ba ba ruwanka da abin da abin da buhu ne shi kafiri to don buhu ya ɗauko ya ɗauki buhu mara kyau ya je ya ɗauko maka kayan ka mai kyau ko zinari ko azurfa ko kuɗi ya kawo maka sai ka ce saboda munin buhun ba ka son kuɗi? Sai ka ɗebi kuɗin ka ka jefar da buhu. Kafiri shine buhu jefar. Magana sai tana da hikima ɗauki ita kuma hikimar ka. Hikima da manzo Allah sallama ce dabbar mumini ce ta bata. Yake ta yawo yana nema. To duk inda ya same ta ya ɗauki kayansa. Eh dama duk inda basira da hikima take kayan muminai ne. Saboda haka idan aka samu wani wata fasaha da wata basira mumini ya same su wajen kafiri ya je koya in ya koya ya dauko ai ya dauko abinsa to yanzu nan gaba mai koyo ba zai koya a wajen kafiri ba ga mumini ya iya idan kowa ya ce ba zai koya ba kafirai ne don me za mu koyi karatu a wajen su eh zuwan turawa a kasar nan farko kafirai ne suka zo da ilimin su wadancan wasu mutanen baya wasu daga cikin suka je kai su ba za su ba da jaye su je karatu su je su karatu wajen arna ba to gashi nan sai waɗanda suka je suka karatu wajen arnan sai suka suka jagoranci ya jagoranta ba su karatu wajen arnan ba to saboda haka shi ita hikima kayan ka ne kai mumini duk inda ka samu ka ɗauki abin ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka in aka yi wa'azi jin wa'azi kowa yana ji har kafirai ma suna ji eh lokacin da ake saukar da Qur'ani ana karanta shi zuwa suke zauna suna sauraro dalilin ma da yasa aka canja karatun karatun sallah da karatun sallah da dare da rana duka a bayyana ake yi a fili ake karatu da karatun azhar da asar da magariba da isha da asuba duk a fili ake yi to sai kafin suka gane cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sallah sun zo su dinga gaya mutanen su in yana karatu mu tarkita karatun saboda masu ji a baya kasu ji karatu su ji namu walangau fihi la'allakum taglibun ko ita kawo maganganun banza a cikin karatu saboda suna baya ai ba su jire abin da aka bana a gaba ba to shine sai aka dauki karatu aka ce to da rana ana tare da su a boye karatu na azhar da na la'asar da da da magariba kuma kowane kafiri ya koma gida saboda ya riga ya gaji ya gama fakabni ya ta rana saboda haka yana gida ba zai zama masallacin ba an huta da shi to sai a boye karatu ba sai a bayyana karatu a lokacin ba sana isha sun je suna wajen shan giyar su ba su tashi ba ko sun ci abinci sun sha giya suna buge ba za ma su zo inda mutane suke ba nan ma a bayyana karatu ba kowane da su ba kowane kafiri bai tashi daga bacci ba a bayyana karatu shi kenan karatun rana a nan suke to a ɓoye kada ma su ji balle suke za su mata karatun dare kuma tun tun a ba sa nan nan kuma a bayyana shi to shi ne a kalilan ma ya tazakarun mutane suna wazantuwa amma wa'azin kaɗan yake shiga kalilan ya ya tazakarun mutane suna wazantuwa kalilan kaɗan ma ƙwarai ma din ana ce mara tawkidul illati akwai irin sura alqur'ani da dama can cikin suratu dauda akwai illal ladzina amanu wa amilus salihati wa qalilum ma hum hum qalilum ma ma da tawkidul illati ne mana kadadin ma kwarai ne saboda Allah da ya halitta shi da kansa yake walakin aksarun nas la yu'minun mafi yawan mutane ba ma musulmai bane yasa kullum duniya kafin sun yawa kan musulmai sai Allah ya ce to mu'minan kuma walakin aksarun nas la ya'lamun su kuma mafi yawa ba su da ilimi masu ilimi ne kaɗan marasa ilimi sun fi yawa a cikin muminan ma sai ce to su ko masu ilimin ba kowa ne yake son gaskiya yake binta ba walakin na aksarakum lil haqqi karihun ku malaman ko kuma mafi yawan ku ba ku son gaskiya eh idan mutum ya ga samu zai kauce gaskiya saboda ya samu idan ya ga zai samu wata ɗaukaka ko zai samu wani abu na duniya to sai ya take ilimin nasa sai ya bi wancan ɗin saboda ya samu to kaga shi ma ya bar gaskiya to kaga in dai ana neman mumini mai ilimi mai gaskiya ai karan ne ga duniya gaba ɗaya kafirai sun fi yawa sun fi muminai yawa sun fi musulmai yawa sannan musulman gaba ɗaya su mafi yawa ba ilimi sannan masu ilimin mafi yawa ba a son gaskiya sai kana so ka tashi ka fita masu kyaurin nawa suke kaɗan ne dalilan ma ya tazakaru ya sai zo na ya tazakaru hun kalilun jiddan wa zanto mutane kaɗan ne
inna sa'ata la'atiyatul la rayba fiha ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة تأتي قيامة la'ajatun lallai tashin kiyama zai zo dole ne tun da Allah ya riga ya zartar kuma ya faɗa shi ko ba ya saba alƙawari inna la la yaqbul mi'ada ya riga ya alƙawari ya ce tashin kiyama na sai an yi shi tunda kuma Allah ne ya ce za a yi ko wani ne ko gwamnati da zartar da abu ta ce za ta yi a sai dai a ce wannan gwamnatin ba ta yi ba wata za ta zo ta yi amma dai yana rubuce duk lokacin da aka tashi za a yi saboda riga zartar da shi balle Allah wanda shi baya bukatar ma shawara da kowa kuma shi inna Allah yubdi wa la yabtadi shi Allah bayyanawa yake ba farawa bane shi Allah ba kaman gwamnatin duniya bane za a zauna a office a meeting a tattauna mai da mai zamu yi a zo a haɗu akan abu a rubuta shi a ajiye ko su yi shi ko su ga wasu yi ba ka Allah yake ba shi kafin yayi halitta ma ya gama komai duk abin da zai faru a cikin halitta gaba ɗaya Allah ya riga ya yi ya kirya abin da ya gama kafin ya kawo halitta kar ma a yi tunanin wani yana nan a lokacin balle ya taimake shi ba wanda ya taimake shi kuma ya riga ya gama kayansa ba wai yana jira in za a yi abu gobe a shirya shi yau gobe a yi shi ba da ba a shirya yake yana zaune tun azali yana can yana jira kawai lokaci yake jira sai sa Allah baya gaggawa saboda lokacin baya kure masa kawai sai abu lokacinsa yayi sannan sai a ganshi abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa nan gaba za a ga kaza nan gaba za a ga kaza gashi yanzu ake gare su tsakanin mu da annabin shekara dubu da wani abu da ɗaruruwa ma to haka abin yake saboda haka a tashin kiyama alkawari ne na Allah kuma ba makawa la shakka fiha babu kokonto a cikin tashin kiyama sai an yi walakin na aksarar nasi amma hadda haka bayan Allah ya zartar da cewa za a yi tashin kiyaman nan amma mafi yawan mutane sai imani ya gagare su la yu'minuna ba su yadda ma za a yi tashin kiyama ba wani musulmin ma in kaga abin da yake aikata sai kai mamaki kace anya wannan yana tunanin za a je lahira kuwa kuma in an je lahira yana tunanin za a hisabi yana tunanin akwai gidan wuta da gidan aljanna sai ka yi mamaki a ce maka musulmi ya aikata wani abu wanda wani abu fa ko kafiri zai aikata shi sai sai ya danyi nazari amma sai kaga musulmi yana yi abin sai ya baka mamaki ya aka yi musulmi anya wannan ya yadda ma akwai ta mutanen balaga wai suka ce in aka ga mutum yana cikin yana cikin rudani mana ya ruda kansa ya kama ayyukan ba za su amfane shi ba sai su ce ayyuhal miskinu innal mauta haqqun na'am ya kai ta talaka matsiyaci baka san mutuwa gaskiya ne ba ba wai bai sani bane a hanyar da ya kama yana masa kawai bai sani ba da ya san mutuwa gaskiya ne da bai kamata ya yi abin da yake yi ba to mana ana tunatar da shi ne a wazantar da shi ya wazantu ya sani ba abin da ake bayan nan ba ta zuniya ba ce shi ƙur'ani nan fa ba ta zuniya ba ne ba kuma jarida ba ce wanda za ka karanta in ka gama ka sa kwasan ka ciki ba ita ba ce a ba labari ba ne a littafi ne tabbatacce daga Allah ko ba abin da zai fita da shi yanda Allah ya yi shi haka yake duk abin da Qur'ani yake bayarwa tabbas ne shi babu wani kokonto ko a'a bari ko sai na yi nazari ko sai na duba babu wannan babu duba a cikin Qur'ani kawai abin da Qur'ani ya faɗa shine kawai dubawa ka yadda kawai shine ka duba ka gani in an yi yadda to nan kan bai duba ba ma to saboda fara kina sara nasu la yu'minun mafi yawan mutane imani ya gagara Allah kiyaye
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم أبنجنك يا أشي Allah ne yake magana da yake magana ce ta iko shi Qur'ani abubuwa ne da yawa a ciki Allah ne yake magana kuma yake gaya wa mutane kuma sai ce Allah ya fada kuma shi din ne tabaraka ta'ala ubangijin ku ya ce ud'uni astajib lakum da yake mu Qur'ani muna karɓa sa bakin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma shi yake karɓa wajen Allah to shi yasa abin da Allah yake cewa shi kuma sai ya gaya mana ubangijin ubangijin ku ya ce ud'uni ku roƙe ni astajib lakum sai in amsa muku addu'a ko da yake zai kawo magana addu'an da yawa anan Allah ya ce ubuduni an fasara uduni din da ibada saboda ita da ta zo da fasarori da yawa ita da da da ana da fasara daban-daban ya kai biyar ko shida eh akwai da na ibada wannan masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada masallatai na Allah ne ba sai karka kira kowa ba in an ce karka kira kowa har annabi ma ba za a kira ba kuma ya shigi gama ana kiran annabi a ce a shaɗar la ilaha illa shaɗar na Muhammadu Rasulullahi a cikin tahiyya ma ba annabin ba hadda mutanen kirki assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin har mai sallan ma ya zai kira kansa a cikin sallah to kaga in dai an ce wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada karku kira kowa da Allah masallaci to in ka kira ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ma kai kai kuskure a'a ba kira ake nufi a can ba ibada ake nufi fala tad'u na fala ta'budu kar ku bauta wa ahadan wani ma'allahi ku hada da Allah Allah zai karbi ibada ba yawa ibada Allah kadai ne ya cancanta ya masa ibada ba wanda ake ibada sai Allah shine kaga wannan da ake na ibada akwai kuma da na kira eh ya ayyuhal ladzina amanu tajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku mu'mine ku amsa wa Allah ku amsa wa annabin Allah idan yayi kiran ku to kaga wancan nan kuma kira ake nufi akwai da'awa akwai da'a ta ibda ta wa'azi da'awa ana ka samu da'awa mutane su tashi su ta kira mutane zuwa ga Allah da addinin Allah shi ma da'a ne akwai da'a na mutum yana da'awar abinda bai kai ba abinda baka da shi kace kana da shi wannan da'awa ne ƙarya ne wadda ayu ma lam tuqimu alaiha bayyinatin amnauha adiyau to akwai da'awa ta ƙara eh mudda'i da mudda'a mudda'i da mudda'a alaihi mai ƙara da wanda aka yi ƙara to duk mudda'i ya kai kuma shi ma daga da'a aka dauke shi duk da'a ne to saboda haka wannan da'a da'a da'a suna da yawa to amma duka akwai da akma na ibada na na addu'a eh kai addu'a Allah ya amsa maka eh Allah ya dan wai za ta alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'ani kaga can ma da'ani to can kuma ibada addu'a ake nufi wal yastajibu li wal yu'minu bi la lam yarfidu idan ana mutu yana son Allah ya karba masa ya bi sharuɗan addu'a ne to duka dai wajennan to anan Allah ya ce ku roƙe ni sai in amsa muku ku kira ni sai in amsa muku ku bauta mini sai in amsa muku asbukum zan saka muku aw udlubu hawaijakum minni ko kuma ku nemi bukatun ku a wajena fa astajib lakum sai in amsa muku nas'aluka min fadlika azimi muna roƙonka ya ubangiji daga fadlaka mai girma ka amsa mana dukkan bukatun mu innal ladzina yastakbiruna an ibadati Allah ya ce masu girman kai suka ce ba za su bauta mini ba ko ko mutum yayi girman kai yake ba zai roƙi Allah ba in ba ka roƙi Allah ba za ka roƙa Allah kada shi yake roƙo ya bayar in mutum yace shi ya fi karfin roƙon Allah to ba zai roƙi Allah ba to zai roƙa eh sai to saboda kawai nan masu girman kai ne sai kuruna jahannama lalle ko za su shiga wutar jahannama dakhirina suna kaskantattu in mutum yace yayi girman kai a duniya ba zai bauta wa Allah ba ya zai je lahira kuma ya fi kowa kaskanci a dauke shi a jefa a wuta yace shi ya fi karfin ya roƙi Allah to zai je ya roƙi wani wani irin sama wanda ko ma wanda ya fi ba wanda ya fi ka in yana da hali kai baka da shayi kaga kai a ganin ka ya fi ka ba mamaki kuma ka fi ma ko ka fi ji shekaru ko ka fi ji wani abu amma da ka tunda baka da shi zai ka je ka roƙe shi inna Allah tabaraka ta'ala karimun Allah mai karamci ne mai kyauta ne hannanun Allah mai tausayi ne mannanun Allah mai kyauta ne khalaqal khalq Allah ya halicci halittar nan gaba ɗayanta liyarbahu minhu la liyarbaha minhu Allah ya halici halitta don ta amfana ta samu riba wajen Allah ba don Allah ya samu riba wajen halitta. Allah ba ransa da halitta, da yin halitta da barinta, da samar da ita, da rikin samar da ita, da barinta akwai ta da shafe ta duk ɗaya wajen Allah. Eh duk wannan shi jaizi na wajen sa. In ya ga dama ya far halitta, in ya ga dama ya shafe ta. Jadin ai babu ita ya kawo ta. In ya ga dama ya bar ta, in ya ga dama ya ɗauke kayansa. saboda haka duka halitta ya halice ta saboda ita ta amfana ta ribatu ba don Allah ya ribatu ba Allah ba ribatu da kowa wa kasa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi ana marahum ayyan lubu jami'a wa ayyi minu tabaraka ta'ala Allah ya timace wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya umarce su yake musu su nemi dukkan bukatun su daga Allah ne tabaraka ta'ala shine al'ummar annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallama ka samu dama duk abin da za ka roƙa ka shiga ɗakinka kai kaɗai ka yi alwalarka ka nemi kusanci da Allah ko kai nafila raka a biyu ka zauna ka ɗaga hannunka ka ce Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza Allah kuma yana jin kai ce maka na baka na baka na baka wannan al'umma ce kawai ta samu wannan duk al'ummatan baya da suka wuce na annabawa ba al'ummar da za mutumin da zai zaura shi shi kaɗai ya roƙi Allah Allah ya karba duk abin da yake nema sai dai ya samu annabinsa annabin ne mai roƙon Allah amma mutane gaba ɗaya zo sai dai su kai bukatun amma ba za su roƙa a karɓa ba amma wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba su dama duk inda mutum yake roƙi Allah Allah kuma zai karɓa a cikin abubuwan da Allah yake banci al'ummar da su yallubu bayan an yallubu jami'a wa jimin tabaraka ta'ala wa qala Allah ta was'alullaha min fadlihi a wata aya Allah ya ce ku roƙi Allah zai ba ku arzikinsa shine fadlana ku roƙi Allah zai ba ku kyautarsa ku roƙi Allah zai ba ku arzikinsa ku roƙi Allah Allah zai ba ku lafiya lafiyarsa a ku roƙi Allah Allah zai ba ku komai ma fallo ne ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku kira ni amsa muku wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayin ka bayina suka tambaye ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa inni qaribun kace ni kusa nake ujibu da wata da'i za da ani ina karban addu'ar mai addu'a idan ya kira ni idan mutum ya kira ni duk inda yake yana cewa ya rabbe ni kuma yana ce masa ya abdi wa mimma zada ni sharafan wa tihan wa kittu bi akmati ada sarayya sarayya dukuli ta ta kaulika ya ibadi wa an sarra wa an sayyarta ahmad li nabiyya wani bawan Allah ya ce abin da yake bani nake takama nake jiji da kai nake jin daɗi da Allah ya ce har ma nake ganin na na wuce ma taurarin nan matsayi ma'ana ina sama da su saboda na shiga karkashin ayan nan da Allah ya kira ya ce bayi qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Allah ya ce ya ku bayina to Allah da ya ce ya ku bayina mabarnata sai na gani ma ai bawa ne mabarnati sai ni ma ina cikin bayin Allah har Allah ma ya kira haddadi kenan eh in Allah ya ce ya bayi na kaga har mun tunda ya ce asrafu masu barna kaga sai har kowa ma zai shiga to shine ah wa du'a'u wa du'a'u afdalul ibadati addu'a idan ya mafi fice a cikin ibada domin ibadar ma gaba ɗaya tana yin ta don addu'a ne eh addu'a gaba ɗaya ai cikin ibadar ma duka addu'a ne Allah ba ni kaza Allah kiyaye ni kaza ba shine cikin ibadar ba addu'a wa kulli ibadati addu'a ita ce farkon ibada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-arifu fi bidayatihi yara Allah mujiba lid-du'ai shi bawan Allah mai neman sanin Allah wa farkon lamarinsa zai dinga ganin a lokacin Allah ya san shi ba sai ya roƙa ba yana Allah tabaraka ta'ala faraga min amrihi Allah ya riga ya gama lamarinsa komai da komai ko ban roƙi Allah ba Allah ya sani da haka suke farawa rufiyatul aqlam wa jafati suhu an daga alqaluma kuma takardun sun gushe mana duk abin da za a zartar an riga zartar da shi ko na roƙa ba za a ƙara min abin da na roƙa ba ko ban roƙa ba kuma zan samu eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa arzikin mutum yana neman mutum fiye da yadda ajalin sa yake neman sa to in dai ajalin yadda ajalin ka yake neman ka in in kun gamu ba yadda za ka tsira a ce arzikin ka kuma ya fi haka neman ka to kaga kuna ta da yakin kan kullu kenan kullu shay'in mada komai ya faru ya faru ya Allah ya riga ya samar da komai fa hadha halu ibrahim wannan shine halin annabi ibrahim shine ma kana fil bidayati shine farkon lamarin annabi ibrahim duk abin da aka ce masa roƙa sai shi a shi ai sanin ga ubangiji yayi masa ya ishe shi ba sai ya roƙi ubangijin ba ko ulqiya fin nari an jefa shi a wuta lokacin da aka jefa shi a wuta za a jefa shi wata rana da hu jibrilu an jefa an sace majajjawa an harba kafin ya karasa inda wuta take sai jibrilu ya zo masa wa kana sai ya masa alaka hajatun ibrahim ko kana da bukata kala yace amma ilai ka fala a waje kare ban da bukatar komai kala sai jibrilu ya ce a'a ai ba ni ba fasal rabbaka ka ka roƙi ubangiji ka mana ud'ullah an yunjika ka roƙi Allah sai ka kai sharri wutan nan mana kala annabi ibrahim sai ya masa ilmuhu bi hali yumni an su'ali ai sanin Allah halin da nake ciki ya wadata da ba sai na roƙe shi ba yanzu ai ba sai rashi Allah ba ni Allah kai min kaza ba ya fi ni sanin halin da nake ciki hazihi halat ibrahim fi bidayatihi wannan shine halin annabi ibrahim a farkon lamarin sa kenan wa ibrahim huwa al-kamilu ibrahim cikakke ne babban bawan Allah ne annabin Allah ne wanda yake tira annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi wal akhiru min amrihi huwa al-akmalu kuma ƙarshe ƙarshen lamarinsa kuma shi farkon lamarinsa cikakke ne kamilu ne ƙarshen lamarinsa kuma akmalu ne wanda ya fi cika wa ibrahimu akhirat shi annabi ibrahim a ƙarshe wanda zai yaqulu shine kuma saboda shi dan adam yana da halaye kana da halin da tasowa na ƙuruciya in ka tashi abinda kake bukata a koya maka ilimi da lokacin da ake koyar da kan ilimin nan sai dai mai koyarwa ya yi haƙuri ba ka son karatu har ran da aka ce akwai hutu ma yaka ga yara suna tsalle wasu huta ba karatu kuma hutun hutun jaki ne rashin hutun ya fi alheri idan ana matsa musu me yasa kai latti a yi masa bulala na latti me hana ka zuwa me yasa baka zo ba sai ya yi ta kawo ƙarshe ƙarshe saboda ya samu dai yadda zai kare kar a yi masa ma'ana hukunci to a lokacin a lokacin yana ana so a tarbiyyantar da shi ne saboda haka shi a lokacin bai san komai ba bai san abin da zai amfane shi ba da abin da zai cuce shi wannan shine halin yaro to in aka koya masa a hankali a hankali yana girma yana gane amfanin abin da yake karantawa har ran da ya girma in ya girma ya samu ya tattara abin da ya samu na ilimi farkon abin da zai yi kafin ya fara aiki da iliminsa zai fara tunanin kan amma ya yi garaje ya takaita da ba a nan ya kamata ya tsaya ba eh da ba nan ya ka- ba ba a wannan zango ya kamata ya tsaya ba da ya kamata mana a ce na wuce wannan zango kuma da zangon gaban kake ma kaje kai da ya kamata ba da na wuce nan duk matsayin ka in diploma ne da kai kaje kai da ka sai da ma kai digiri mana in kana digiri kaje kai da ma kai wasa fa a da ka zama dokta mana da ka zama professor mana da ka zama waye mana ko professor ka zama kuma idan ka zama tattauna wani ilimi sai kaje kai to ya ya ya bata lokacin sa yanzu wannan ilimi ai da ya kamata ce da na je na yi shi to a lokacin da ake son kai kuma a lokacin ai danne ka ake yi kai ba kai kake so kai ba to shine farkon lamarin dan adam to annaba kuma farkon lamarin su shika ne karshen lamarin su mafi shika yasa farkon lamarin annabi Ibrahim kamala sanin Allah sanin Allah sama ya kai ba sai ya roki Allah ba ya san Allah yana sane da komai dinsa shine kamala karshen lamari ya san Allah haka Allah ya ajiye abubuwansa wata rana annabi Musa alayhi salam ya yi rashin lafiya sai yana wucewa sai ya samu wata bishiya sai bishiyar ta yi masa magana ta ce zo ka sassaƙi sassaƙe na da ganye na kaɗan sai ka haɗa in ka je ka ka tafasa ka sha za ka samu sauƙi da shi aikin banza aiki wa ke kiyaye halitta ke ma ba halitta ke aka yi ba ba zan ji komai ba ya tafi ya saka ya je ya warke bai yi komai ba ya sa daga baya ciwo ya tafi sai da aka jima aka ɗauki lokaci da sai ya sake ciwon ya sake dawo masa da ciwon ya sake dawo masa sai Allah ya ce masa Musa karka bata mini tsari na riga na ajiye ai na sani zan iya gari ya waye kowa ma in bashi koshi ba sai ya sha shi ba kowa in dauke masa kishirwa ba sai ya sha ruwa ba kowa in dauke masa damuwarsa ba sai ya ba sai ya nema ba to ba haka nayi ba komai dalili na samu saboda ka abi dalilin abi wannan sababin bishiyar da take maka ka je ka sassaƙe ta ka je ka sassaƙa ka ta sai ba ka lafiya kaga tsari ya tafi daidai kenan sannan ya je sassaƙi wannan bishiyar ya sha kuma ya warke to kaga in muka ce ba za mu sha magani ba Allah ya san ciwon mu dubarwan Allah sai ya farka da ciwon ciwon ma bawa ne sai a bar bawa da bawa bawa ya tasarta bawa amma in ka ce ciwon nan bawa mai suna ciwo kare ne kuma zai cutar da kai sai in ka ganci ka nemi mai karen mai kare taimake ni mana da bayan da wannan karen naka to shine shan maganin asibiti roƙon Allah ne Allah ka bani lafiya sai za ki je masa magani ma yi magani eh ba wai ya tabbas bane ba inda magani yake tabbas a'a tabbas wajen Allah yake amma kyakkyawar niyyar ka cewa in ka sha Allah zai bada lafiya Allah ko sai ya bayar نفي التأثير وإثبات الأسباب haka Allah ya yi tasiri ne babu wuta har zafinta nan ba ta da tasiri ba za ta iya ƙonawa ba ba za ta iya ƙonawa ba shi yasa wasu wani sai kaga wuta ba za ta iya ƙona shi ba eh saboda shi a ransa bai dauka za ta iya ƙona ƙona ba za ta ƙona shi ba kuma za ta ƙona shi ba saboda ba ta da tasiri tasiri ba wajen ta yake ba a yana wajen Allah amma Allah ya riga ya rubuta wanda ta taba za ta iya kona shi haka to haka abin shi bai da tasirin kosarwa koshin yana hannun Allah in ka zo ka fara shi kana ci kana ci har ka kai lokacin da inda Allah ya ga dama wannan ne ya kamata ka ci ya isa kawai sai ka ji ya isa sai ka fita hannunka ba sai ce maka fitarwa kaga shi kan ka dauki iya wanda za ka yi amfani da shi saura kuma ka bari sai daga baya to haka tsarin Allah yake komai akwai farko akwai ƙarshe to to idan mutum mumini ne da farkon da ƙarshen duk Allah ake mayarwa farko ka gane Allah shine yake yin komai ba wanda yake yi sai Allah ƙarshe kuma ka zama shikakke nan kuma sai ka zama duk abin da za ka yi ka san sababin Allah a ciki duk abin da za ka yi ka san Allah ya ce da sawabi me sawabin sa kaza ne shi annabi Ibrahim da da aka zo jefa shi a wuta yace ba ruwan sa da ba zai roki komai ba ai Allah ya fice sanin halin da yake ciki kaga kamala amma daga ƙarshe me muka ji yana cewa rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnumni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran min an-nas ومن تبعني فإنه مني ومن أتاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء annabi ya yi tarwakun Allah Allah kai min kaza Allah kai min kaza Allah kai min kaza hadda yazo gina ɗakin kaba ma da ya gina sai da ya yi ta addu'o'i bayan ya gina kabar Allah ya ce masa ya kira mutane zuwa ga ɗakin ma ya kira su ya kira mutane kuma ya ta addu'o'i to wannan shine cika ka gane Allah ba zai baka ba ya san ya san abin da kake nema ma ba zai bayar ba shine ai mulki ai dama mulki shine ba wai babu shi bane akwai ko ba wai ba a san ya kamata baka ba za a bayar ba ai baka nema ba in kana so ka nema ba ka aljanna ta Allah ce yana ajiye da kayansa ba zai bayar ba ka zo duniya ka roƙa in ka roƙa Allah ya bayar wuta tana can a wajen Allah ba zai ce ba zai ce na kiyaye ka ba ka zo duniya ka ce kiyaye ni zai kiyaye ka ila akhir da'awati fal arifu masanin Allah idza kamula idan ya shika yarju ila du'a zai dawo ya tarafon Allah wata darru ila Allah zai ta kaskantar da kai zuwa ga Allah wata da minhu zai ta nema wajen Allah a adaban ma'ahu da barbara saboda ladabi da Allah shi Allah da ma abin da yake so kenan shine mabambancin sa da mutane eh su mutane ba sa so a roƙe su shi kuma Allah ba sa so ba roƙe shi ba hadha la yunafi anna da'wata kal hadithata al'ana la takunu sababan li shay'in sabaka fil azali hadda haka ko da yake ba zai kore cewa fa duk abin da zaka roƙi Allah a yanzu in ka roƙa to fa ba zai warware abinda za a baka fa abinda da baka shirya maka ne kafin ka zo duniya tun a cikin ciki Allah ya turo mala'ika ka je ka rubuta ma yaron nan in ya zo duniya ko yarinya me numfashin sa nawa ne ai digon digon ruwan da zai sha nawa ne abincin da zai ci kwaya nawa ne takon da zai taka tako nawa ne e kallon da zai yi kiftawan ido sau nawa zai yi a rayuwarsa jin da zai yi kalma nawa ya kamata ya ji a duniya duk an riga rubuta su amma in ka zo za ka yi wannan addu'a sai a baka abin da dama ka rubuta maka shi yasa mutum shi da kansa ya san wani abu in ya roƙe shi shi da kansa wato yanayinsa zai ba shi cewa ƙarya yake yi ha kana nan baka da dubu goma a zaune da jarin na ka je in ka roƙi Allah za a samu sai ka kwana sallah kana roƙon Allah ya mai da kai dan gwate anya eh zai iya mai da kai din kuma ka fici amma ba yau ba yawa yau dai ka fara kai kai in dama an rubuta maka sai ya zo maka in ba rubuta maka ba ka sani ba za ka samu ba yawa amma dai roƙon da kai ya zama ibada shikenan kai sa ka roƙi Allah shay'un azaliyun la la yusiru fihi shay'un hadithun al'ana wannan abubuwan da Allah ya tsara wa dan adam abu ne wanda yake tuntuntuli ne saboda haka duk wani abu da zaka kawo yanzu sabo ba zai fawarware wancan na farkon ba walakin Allah tabaraka ta'ala amarna bi du'ai Allah ne ya umarce mu yace mu sharafon sa wa rasulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sa'alahu sahabiyyun wani sahabi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace masa nahnu nas'alu Allah tabaraka ta'ala fi ayyi shay'in muna roƙon Allah a cikin komai fi ma kutiba kuma da ba an riga an rubuta abinda zai samu da abinda za mu samu warfiyat al-aqlamu kuma an dauke al-qaluma wajen fata suhu takaddu kuma sun riga sun bushe ma'ana komai dai ya riga ya faru kuma gashi muna roƙon Allah an fi shi in akara qala sai annabi ya ce masa ud'ullah ka roƙi Allah fa du'a'u min qada'ihi tabaraka ta'ala ai ita addu'ar mata daga cikin qadar Allah sai wanda Allah ya kaddara wa zai bashi sannan zai bashi ya roƙa man ruzigal du'a ruzigal ijabata wanda aka arzuta shi zai roƙa shi ne ake arzuta wa za a bashi wani in ba rubuta masa zai samu ba ba za a tashi ma in wajen roƙon Allah ba sai ya tafi wasu kame kame har ya rasa wancan abin da yake nema inna alqadara wa du'a ya taqiyani da kaddara da addu'a suna haduwa wa ta'ala jani ila yawmil qiyamati kuma sune masu sama wa dan adam lafiya har tashin kiyama har tashin kiyama shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka kai kabari aka kai mutum kabarinsa mana aka kai jana'iza to idan za a juya hadisin abu dawuda da aka zo juyawa za ta manzo Allah ta ku tsaya ku roƙa wa mamacin ku addu'a ku roƙa wa mamacin ku gafara yanzu ne yana buƙatar gafara bai ce a ku tsaya kowa ya roƙa ba a ku roƙan masa shi to kaga kenan mutum ko yana cikin gabar yana yana buƙatar addu'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu duk ayyukansa sun ƙare idza mata ibnu adama in qada amaluhu illa min salatin sarakatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw amalin salihin aw waladin salihin yad'u idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya an rufe sai abu uku ya yi wani abu wanda wannan abin ba zai misali ya gina makaranta to ko ya mutu ana karatu ba za a daina rubuta masa lada ana karatu ba ya gina masallaci bayan sama yana sallah cikin masallacin in ba wannan ya sake zuwa ya zo ya fasa masallaci ya sake gina shi ba ba za a daina rubuta na farko ba in kuma na farkon ne ya ba da fili aka yi masallacin ko wani ya zo ya rusa masallaci ya sake gina a filin nasa ne za a dinga kai masa sadakatin jariya ce irin wajen nan au ilimin yin tafawo bai ko kuma ya ba da ilimi ya karantar almajiransa su ma suna koyarwa ka ganin ko za a yi ta ba shi lada ko kuma yana da ɗaya nagari wanda yake masa addu'a nan ma addu'a za ta kai ko shekara nawa ai kullum ana addu'a na cewa Allah ya gafarta wa magabatan mu daga annabi Adam to daga annabi Adam har da annabawa shi ka gana musu addu'a sai to saboda haka addu'a tana da amfani وعلى كل حال الأبد شيبا ويقف بباب الله مسكينا محتاجا فقيرا يسأل الله من فضله ولا يعدم خيرا shi dan adam dama zai tsaya a kofar Allah ne shi talaka ne bai da komai mabukaci ne shi bai mallaki komai ba ga jiran miskini ne ma'ana ba shi da komai ya rasa komai a kofar Allah yana roƙon Allah Allah ya ba shi arziki sai za kullum zaka ji ana cewa Allah ya rufa mana asiri Allah ya arzuta mu Allah ya wadata mu duka wannan ko abincin da zaka shi arziki ne sai Allah ya bayar eh in Allah bai bayar ba za a samu ba to ce za kuma in bawa ya tsaya kofar Allah ba zai rasa komai ba zai zai samu alheri ko da yaushe in ma an yi sajaba lahu du'a'uhu ko amsa masa addu'a sai ya samu abin da ya roƙa in da ma ya dace da lokacin da ya roƙa wannan abin kuma dama na sane sai a bashi eh saboda ita addu'a akwai addu'a da zaka yi wani lokacin kana yin ta akwai in wani abu ya gindaya wanda ake ce masa sultanul uluhiyya to ba za a bayar ba wani lokacin zaka ji addu'ar annabawa har addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ce in Allah in ya ga dama zai aika muku da azaba min fawqikum ta sama da ku ta zo ta haraka ko manzo Allah ya ce mun tuba Allah ya ce to an dauke ba za a yi ba aw min tati arjulikum ko kuma kawo muku azaba ta kasa ta karkashin kafafuwanku da zo ta halaka ku annabi ya mun tuba Allah ya ce to ba za a yi ba sai Allah ya ce aw yalbisakum shi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din ko kuma in hada ku fada ku mu'minan ku musulman wannan musulmi ra'ayinsa daban wancan ra'ayinsa daban wancan ra'ayinsa daban su haɗu su yi ta kace junansu su yi ta yaƙi tsakaninsu kuma dukkan su musulmi ne littafin su daya annabin su daya alƙiblar su daya Allah su daya addinin su daya mai hada su fada sai annabi ya ce mun tuba Allah ya ce annaka an gama sai an yi gashi kuma ana yi a cikin kasashen musulmai zaka ji ana ta sayin makamai da shugaban kasa da talakan arshe duk musulmai ne babu kafiri ko daya ba wanda ba musulmi ba dukkan su musulmai ne babu wani wata wata wani wani wata mana wani addini daban addini ɗaya ne amma sai ka ji ƙasar an sayo makamai ko ba wasu za a yaƙa ba a su yarsu za su yaƙi to kaga wannan sultan ruhiya ya bi wannan addu'a dole sai an yi don ko daga idan kai addu'a ba ta haru da irin wannan wata karo da irin wannan ba shi ke za a karɓa sai sa lokacin da aka je yaƙin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana daga hannun sai na tarakun Allah ya ubangiji mu dinnan da muka fito inna fa mu kadai ne musulmai yanzu Allah in ka gama da mu fa an daina bauta maka a doron kasa kenan manzo Allah ya ta addu'a sai na bakare sai shi masa ya rasulullah ai yayi kai da Allah yayi maka alƙawari yayi maka alƙawarin samun nasara ai da ka ka hakura ma ka huta annabi ya ce Abubakar baka san Allah ba sai Allah da Musa ne a daina bauta masa ba da Musa ba ne in ya ga dama sai ya shafe mu a daina ibadar yin ibada dole ne sai an masa ibada ne shi ya damu ne da ibadar mutane ba mutane ne suka damu su yi ibada ba samu wani abu wajen Allah in aka daina ibadar za a rage Allah da wani abu ne ba abin da za a rage shi da shi bayan yuda ma da raba ba mutum abin da ya nema aw yurfa anhu masta'aza minhu ko kuma abin da yake neman Allah kiyaye ni kiyaye ni to sai a ije masa wani sharrin da zai same shi shi ma addu'a ta yi amfani eh ko a baka ko kuma a kankare maka zunubinka ko kuma akwai wani abu wanda da ya tinkare ka sai shi addu'a ta je ta tokare kar abin ya same ka shi ma an samu amsa wai ma yarfa Allahu anhu baliyatan ko Allah ya ije wa mutum wani bala'in da zai same shi wai ma ya sayyiba lahu ya tara lahu shay'an khairan mimma talaba huwa ko kuma ka roki Allah Allah ya amsa yace zan baka amma ba abin da ka roka ba misali ka ce Allah ba ni kudi Allah ce ba kudi zan baka ba zan baka da arziki ai ba kudi ne arziki ba eh me arziki duk abin da ka nema yayu a cikin sauki ba shi ne arziki ba to zan maka wannan ba zan baka kudin ba hannunka shikenan shi ma an karba ai wai ma yadda kira yadda kara lahu sawabu da wata ila yawmin qiyamati ko kuma ajiye wa bawa ladan addu'arsa ma'ana wani iye addu'a shi kuma wata addu'a in ka yi ta sai ka ga duk abin da ka nema shiru baka same shi ba a an ajiye maka ne abin da ka roƙa din inda an kawo maka shi duniya asara ne a wajenka a to ajiye maka lahira sai ka ji lahira ka samu to duka ana yi ya gudu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa إن العبد يوقف بين يدي ربه تبارك وتعالى في المعشر ذا سيد باوا أرانا تاسين قياما كبان الله فيقول له سي الله شمس يا عبدي كنت أمرتك بالدعاء فهل دعوتني قالوا الله تنا أمر شيك خير الدعاء باوا كاتبا كاتبا روقونا كما يتحدث يزو حاكم يا كاوة شاشي مستر من دا كروانا كجابر بن عبد الله الله كارا مصير دا يا كروانا كمزال الله صلى الله عليه وسلم يجي يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة الله زي كرام مؤمن لا أنت عند القيامة أي غير شيء كبار شيء الله يشي باوا ناني أمنا أمر جيك كي أتكرويني ناي مكا أركو رزان أمسا شين كاتم روغونا kaka san shekara roƙona duniya sai ba wani da na na lalle ina roƙonka yace to duk abin da ka roƙe ni ba wanda ka roƙe ni wanda ban amsa ba yake roƙon da kai min rana kaza da rana kaza da rana kaza ka roƙe ni akan wani wani abu da ya dame ka kace in yaye maka to na yaye maka sai ba sai ba wace ya ƙoran lalle ka yaye sai Allah ya ce to na gaggauta maka wannan a duniya ma na biya maka wannan bukata rana kaza da kaza kuma ka roƙe ni kaza da kaza saboda wani abu da ya same ka nan maka ce yaye maka amma nan ban yaye ba sai ba wace ya ƙoran kuwa lalle ban ga yayewar ba da ce wannan wanda ban yaye ba a duniya ban baka wannan amsar ba ka roƙa mana wani abu ya same ka rigima ta haɗu da wani oganka kawai ya kai ka kotu ya kai ka hukuma kana tsoron a kama ka kuma aka kama kada kana tsoron a hukunta ka kuma aka hukunta ni to kaga nan kayan amma kwana kake ya Allah ka kiyaye ni gobe nan kada tsare ni kuma ka tsare ka Allah ya rasa sai Allah ya ce to wannan kuma na ajiye maka shine dama amma in ka shiga aljanna ka je ka ga wannan addu'ar ta ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu addu'a da bawa mu'mini zai yi wa Allah sai an ko a gaggauta ta ko a aje masa ita a lahira. To shine. Allah ya ce innal ladzina yastakbiruna an ibadati masu girman kai ga barin bauta mini sai kuluna jahannama za su shiga wutar jahannama da kirina mana sangirina kaskantattu. Azan kayatul karami wannan shine karshen karamci irin na Allah. al'insanu ɗan adam, walau balaga ma balaga min alkarami, ko ya kai inda ya kai wajen kyauta, iza karta min su'ali tarjaru wata wangari ba, ta da jara kai wangari ba, ɗan adam duk kyautarsa, duk kyautar ɗan adam, inda kullum za ka zo ka roƙe shi, ba ni kaza, gobe ma ka zo ka roƙe shi, ko kuma ka zo da safe ka roƙe shi ya baka, da yamma ka zo ka roƙe shi ya baka, haka kai ta yi dai ka yawaita masa, wata sai ya kosa ya gaji ko ya fiki da kai ma ko kuma ya ganka ya koya haka dan hal dan adam yake wallahi shi kuma ubangiji kullama aksarta min du'a'i fariya bika shi kuma Allah duk lokacin da roki da roke ka da da ka roke shi kai dadi yake shi Allah in ka roke shi murna zai yi da kai saboda a bawa ya gane bai da da komai ba zai yi wa kansa komai ba ya roki wanda zai masa to shikenan zan maka wani a raka an du'a yi azabaka shi kuma Allah in ka je ba za ka roƙe shi ba ta sha in dai ba za ka roƙe shi ba za ka yi sallah ba kenan to ya cikin sallah kawai roƙo shi dan sirat mustaqim roƙo ne sirat lazina an alaihi roƙo ne ghairil maghdubi alaihim wal dhalin roƙo ne to wato ba za ka yi sallah ba kenan inda ba za ka roƙi ni ba nan kuma sai Allah ya zaka mutum
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون Allah Allah nan Allah zai shi ne fa ja'ala lakum al-layla Allah ne ya kawo mana dare litaskunu fi saboda ku nazu ba don Allah ya kawo dare ba wani da ba zai huta ba eh domin in dai rana ba ta fari ba to wani abin da yake ba zai iya dainawa ba amma yana ga rana ta fari to dole sai zai hakura da abin da ya rage tattara shi sai gobe amma in dai ya ga rana kawai ake yi to fa ba zai daina aiki ba da shi sa Allah ya kawo dare saboda huta saboda ku nazu a cikin dare wannan hara Allah ya kawo rana kuma musiran ita kuma ta zama haske saboda kowa ya je ya nemi abin da yake nema isnadul iftari ilayhi majaziyun a cewa rana tana tana gani ba rana ce take gani ba a waɗanda aka sa a cikin rana suke gani ita kawai an mata haske ne tunda an mata haske to duk wanda ya shiga ciki zai gani liannahu yusaru fihi ana gani a cikin rana inna allaha la zufallin ala nasi Allah mai farla ne mai kyauta ne akan mutane yana ba wa mutane kyaututtuka iri-iri walakin na fara na sai duk kyautar da Allah ke bayarwa din nan mafi yawan mutane la yashkuruna ba sa gode wa Allah wani in kuka zauna da shi kuna hira har ma wata wani sai yayi magana sai ka ji magana ba kyau sai ce maka kamar shi kadai shi kam dai abin da yake kamar shi kadai ake gani ya manta ba mamaki talauci ne ya dame shi to ya je asibiti wani yana kwance wannan ɗan lafiyar da yake yawo da ita wani bai same ta ba shi ita ba yana ce yana kwance rai yana nan gashi nan dai mana ba wani hajata ce ya samu har yana yawo har yana zuwa yana gaya mutane wa shi talauci ya dame shi to da za a ɗauke ciwon wani a asibiti a maka masa sai a ɗauko kuɗin da yake bukata a bashi duk kuɗin zai kashe zuwa a magani ya dawo kamar da ya warke ba komai to ai lafiyar ita ce shi ne arzikin farko in Allah ya baka lafiya ya baka arziki to karka dinga tuhuman ubangiji eh la tasahiman ilahana fatubala karka tuhumi ubangijin mu sai a tabar da kai in ka ce kai kai kadai ake gani me yasa aka hada ka da kaza ai baka sani ba akwai wanda aka hada da abin da ya fi naka to hakuri ake bukata dan adam ya zo duniya in mumini ne duk halin da ya tsinci kansa ya tarwa Allah kuma ya tafi la zuhal ala nas walakin akthar nas wa fi yaw mutane la yashkuruna ba sa gode wa ni'imar da Allah ya ba su sai su ta hangen ni'imar wani dama a duniya kayan duniya kullum ana so ka kalli wanda ka fi saboda ka gode wa Allah eh duk abin yanda kake da lalaci duk yanda kake baya karsa komai kafi wani wani bai kai abin da kake da shi wani bai da wannan to a wajen ɓangaren ibada kuma kullum ka kalli na gaba da kai ma'ana a duniyan ka kalli na baya da kai sai ka gode wa Allah sai kai ma fa abin da ka bi wani a kuma ibadance nan kuma ka kalli na gaba da kai kullum ka kai da ka kalli na bayan ka kaje a ai ma ina kokari ba wani kokari da kake yi ka kalli wasu ka zama na yaushe sun tafi tuni sun tafi wani ma dukkan ranarsa kullum iba kullum abu ne yake kuma duk sa baya bacci kwana yake yana ibada kai kai haka to nan da mutum bai yi ba to sai ta kallo wancan wancan fa yafi ne to da me yafi ne yafi ne ido ne ido sabiyo ne ma ido na biyu kansa ɗaya ne ma kai na ɗaya yana da baki yana da baki yana da hannu yana da hannu yana da kafa yana da kafa duk abin da yake da shi ne ma yana da to me yasa ni na zama mara lafiya shi kuma ya zama kokari to sai kai ta zargin kanka sai ka samu kai makaran hoɓɓasa to shine haka ake so
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون ذلكم شيء الله نندا أكي مغانا الله أبنجي نندي وندي ألتي كومي دا كومي دا كوا دا كوا sama da ƙasa duniya da lahira khaliqu kulli shay'in Allahu rabbukum ubangijin kun nan khaliqu kulli shay'in mahalicin komai shi halici komai la ilaha illa huwa ba abin bautawa da gaskiya da janyarta sai Allah Allah kada yake bautawa bauta ta yi amfani shi kadai ake jin tsoron sa tsoron yayi amfani fa anna tufa kuna me yasa ake juya hankalin ku ne fa kaifa tusrafuna an al-imani don me za a hana mutane su yi imani ma qiyamul burhani tare da ga hujja ga hujjoji sun bayyana ma kuma mutum ba zai amfani da wannan hujja ya gane qur'anin nan da tatsuniya ne da ya kare da magana wani ne da an daina karantawa amma ga shi nan kullum karantawa ke kuma ba wanda ya sai canja shi mutum ya gane na Allah ne
كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك فكل الذين كذبوا ما كانوا بآيات الله كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يتكوها كأكي جوية وسأكي هنا في إيماني يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الذين وجدنا كانوا وندفك كذلك يجحدون سنة مسوا بآيات الله دعاوين على دمويزوزين النباوة ko da kuma ayoyin Allah na Qur'ani masu musu ba su yadda da su ba yufa ko haka aka juyar da su aka hana su imani misla iski haula kamar yadda aka juyar da wayannan su da taka aka juyar da su Allah ya kiyaye amin alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne ban yi niyyar azumi azumi na ba a ranar farko sai a rana ta biyu na tuna na yi niyyar to ya matsayin azumi na na farko yake a ba dai ya tashi da azumi ba ya tashi da azumi shine niyyar na'am ya dauka wani abu za karanta ne an ce maka an ga wata ka yadda an ga wata gobe azumi na yi magana ta kare niyyar kenan na'am na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya ce me matsayin wadda ana idar da sallah sai ya tashi ya fita ba tare da yayi addu'a ba a yayi wa kansa asara na'am eh mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi hadisin Abu Umama al-Bahili yace masa ko yaushe ne ya kamata mu fiye addu'a annabi yace masa fiye addu'a tsakiyar dare da kuma bayan salloli in kai sallah a lokacin fa ka gana da ubangiji kenan ma'ana kaman ga ka a fadar Allah duk abin da ka roƙa za a baka duka ce kai ba za ka roƙa ba shikenan ka huta eh kai kai wa ka kasara eh in in ka roƙa sai ka samu in mutum bai roƙa ba shikenan
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na'am Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin sake mu ke mu imanin mu amin mutum mu da addinin mu amin la hada mu da cikin duniya da lahira amin la ke mu da sharrin duniya da lahira amin la sama cikin wannan dakin ta cikin wannan wata amin la ba mu albarka wannan wata amin la lafiya Allah ba su lafiya amin ba ga Allah kara mana lafiya amin la ba mu ikon bisa cikin lafiya amin Allah ya ba mu duk abin da zai ba mu ya ba mu wanda za mu iya amin Allah kuma ya tabbatar da mu a cikin imani amin Allah ya raya mu a cikin imani amin Allah ka mu a cikin imani amin Allah ya tace mu a cikin imani amin Allah ya tiriye mu amin Allah ya tiriye mana zuriya amin da mabiya da kowa da kowa amin duk musulmi duk inda suke Allah ya tiriye da su amin Allah ya haɗa kan musulmi Allah ya haɗa kalmar su Allah ya sa su zama kalma ɗaya amin Allah ya daidaita musulmi duk inda suke a duniya amin sharrukan da kafirai suke haɗa su faɗa Allah ya ya sa su gane su rabu da wannan sharrukan su koma su haɗu zama zan ƴan uwan juna ne musulmai ne albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin albarka wannan wata mai albarka amin albarka littafin da karantawa cikin alqur'ani amin bismillahir rahmanir rahim amin آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المختار العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله الحمد لله